نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب في المبادرة إلى الخيرات والحث من توجه من من توجه من توجه للخير على الإقبال عليه بالجهد من غير تردد باب في المبادرة إلى الخيرات wannan babi yana bayani dangane da bayani akan gaggautawa zuwa ga aikata ayyuka na alkhairai idan mutum yana da dama to yi amfani da damar shi ya gaggauta ya tafi ya aikata ayyuka na alkhairai wa hatsi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi kuma wannan babi yana bayani akan kwadaitar da dukkan wanda ya fuskanci aikata aiki na alkhairi ya ci gaba akan aikata wannan aikin nashi na alkhairi bil jiddi da kokari min ghairi taraddudin ba tare ba tare da yana kan gaba kan baya ba ba tare da yana kai kawo ba a cikin zai tafiya aikata ko ba zai tafiya aikata ba wato duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi damar aikata aiki na alkhairi to ya kokari ya tafi ya aikata wannan aikin na alkhairi idan ka ga mutum zai aikata aiki na alkhairi to ka karfafi gwiwarsa akan ya tafi ya aikata wannan aikin na alkhairi kadda ya ji tsoron cece ku cece din mutane sannan kuma kadda ya dinga ɗarɗar wajen aikata wannan aikin na alkhairi ya aikata shi zai ga sakamako wanda yake kyakkyawa a wajen Allah wato wannan shine abin da wannan babu ya kumsa na'am قال الله تعالى Mm.
فاستبقوا الخيرات Mm.
وقال تعالى سارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani a cikin Suratul Baƙara, Allah ta'ala ya ce, Fastabiqul khairat, ku yi rigaggeniya, ku yi tserere zuwa ga aikata ayyuka na alkhairai. Dukkan abin da aka ce wannan aiki ne na alkhairi, to ya zamanto kana ɗaya daga cikin masu rigaggeniya, masu tserere wajen aikata wannan aikin na alkhairi. sallah ce to idan za ka tafi masallaci a ganka a cikin sahu na farko ka yi ƙoƙari a kowane lokaci kowata sallah in za a yi ka kasance a cikin sahu na farko sannan kuma inda dama ka kasance a damar limami saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala mayamini as-saffil a awwal wato Allah da mala'ikansa suna yin salati ga waɗanda suke dama a sahu na farko. A gani a kullum idan kana so Allah da manzanni su dinga yi maka salati shine ka dinga kasancewa a sahu na farko a ɓangaren dama. Hakanan ɓangaren abin da ya shafi karatun Alƙur'ani, ka kasance kana daga cikin masu rigaggeniya wajen aikata aiki na alkhairi wajen karanta ayoyi na Alƙur'ani. saboda kowane harafi ɗaya ka karanta Allah ta'ala zai baka lada goma kowane harafi ɗaya ka karanta in ka in fatiha ka karanta zaka samu harufa sama zaka samu wato lada sama da dubu to kai kokari wajen abin da ya shafi karanta alqur'ani ka kasance cikin waɗanda suke rigaggeniya wajen aikata wannan aikin na alkhairi sannan kuma wajen abin da ya shafi qiyamul laili da sallah ta nafila da yini a cikin yini ka kasance daga cikin masu wannan ƙoƙarin duk abin da aka ce wannan aiki na alkhairi ne to ka yi ƙoƙari a ganka a gaba-gaba kale zama to kullum kai a baya kake mazala ce la ya zalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah wato waɗansu mutane ba za su gushe ba suna ta jinkiri wajen aikata ayyuka na alkhairai har dai Allah subhanahu wata'ala sai ya jinkirtar da su wajen shiga aljanna ya maido su baya an gane ko Zala ya ce, Khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Mafi alkhairi daga cikin sahu na mazaje shine sahu na farko, yafi kowanne. Duk wanda yake tsaye a sahu na farko yafi daraja sama da wanda yake tsaye a sahu na biyu. Wanda yake tsaye a sahu na biyu yafi daraja sama da wanda yake tsaye a sahu na uku. Wahalun majarra. bangaren sahu na mata shi kuma wanda yake sahu na ƙarshe ya fi daraja sama da sahu na farko an gane ko to ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda su mata an fi so su yi sallar su a gida ba so su zo masallaci shi yasa ya zama to sahu na ƙarshe nasu ya fi daraja mazalar salba ya ce mace salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi fi dariha wa salatuha fi dariha afdalu min salatiha fi masjidi hayyiha wa salatuha fi masjidi hayyiha afdalu min salatiha fi masjidi hadha zala ce mace ta yi sallah a cikin ɗakinta ya fi ta yi sallah a cikin farfajiyar gidanta ta yi sallah a farfajiyar gidanta ya fi alkhairi sama da ta yi sallah a masallacin unguwarsu ta tsaya ta yi haƙuri ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya fi alkhairi sama da ta je masallaci na ta yi sallah gane ko to da haka shi yasa ya zama to bangaren ita mace a gida aka santa sallata a gida yayi amma in ta ce za ta tafi masallaci kada a hana ta haka manzo Allah ya faɗa idan ta azana timra'atu ahadikum ila almasjidi fala yamna'ha an gane ku shine fastabiqul khairat ku yi rigaggeniya zuwa ga aikata ayyuka na alkhairai Allah subhanahu wa ta'ala yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wato ku yi gaugawa zuwa ga aikata abubuwan da za su janyo muku samun gafara daga ubangijinku wa jannatin sannan kuma ku gaggauta zuwa ga aikata ayyukan da za su janyo muku samun aljanna wanda ardu hassamawatu wal ardu fadin aljanna fadin sammai ne bakwai da ƙasai bakwai uiddat lil muttaqin an tanada aljanna ce ga waɗanda suke kiyayewa dokoki na Allah wato da Allah subhanahu wa ta'ala ce wasari'u ila maghfiratin ku yi gaugawa zuwa ga aikata abin da zai janyo muku samun gafara. To aikata abubuwan da za su janyo wa mutum samun gafara shine idan ya aikata laifi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mishi. Ya zamanto yana sallah ta lokaci biyar, saboda tana daga cikin mukaffirat. Maza Allah ce, As-salwatu da khams, wal jumu'atu ila jumu'ati, wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibal kaba'ir wato salloli na lokacin nan guda biyar suna kankarewa laifin da aka aikata a tsakankanin su matukar bawa ya ne sanci manyan manyan laifuffuka sallar juma'a zuwa ga juma'a ta gaba tana kankarewa laifuffukan da bawa zai aikata matukar ya ne sanci manyan manyan laifuffuka azumi na ramadan yana kankarewa laifin da bawa zai aikata hali zuwa ramadan mai zauwa to wannan suna daga cikin mukaffirat sannan kuma wato yawaita alwala yana daga cikin abin da yake ƙara wa mutum daraja da ɗaukaka a gurin Allah yawan alwala ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya rasulullahi qala isbagul wudu'i ala makarih wa kathratul khata ila al-masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط haka ma yake alayhi salatu wassalam ya faɗa sannan kuma wato aikata ayyuka waɗanda ake ƙaunar Allah subhanahu wata'ala ya gafarta wa bawa laifin da ya aikata ƙanana daga ciki akwai abin da ya shafi saƙayul ma'i shayar da ruwa da sauransu waɗannan duka suna shiga ƙarƙashin wato maghfiratu min rabbikum ku yi gaugawa zuwa ga aikata aikin da zai janyo muku samun gafara daga ubangijinku wa jannatin sannan kuma ku yi gaugawa zuwa ga neman aljanna a wajen Allah subhanahu wata'ala to neman aljanna aljanna ana neman ta ne da ayyuka na gargaru aiki wanda yake kyakkyawa wanda bawa zai yi shi domin Allah subhanahu wata'ala kuma aikin da ma'aike alaihi salatu wassalamu wato ya san da shi ba aikin da mazala bai san da shi ba wato dole ne aiki ya zama to kyakkyawan aiki ya hada siffan nan guda biyu an gane ko ma kana lillahi subhanahu wa ta'ala wa kana annabiyyu alaihi salatu wassalamu arafa bi hadha al-amal abinda aka yi shi dan Allah kuma manzo Allah sallama ya san da wannan aikin amma dukkan aikin da ya zama to kai shi dan Allah amma kuma manzo Allah bai san da wannan aikin ba Allah ba zai amsa ba saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu labudda an na kuna matubu'ina lahu dole ne mu zamanto masu biyayya ga annabi idan muka zo da sabbin waɗansu abubuwa muka ce mu shigar da su addini kuma muna neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala da wannan aikin Allah ba zai amsa ba saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce idan kuka bi shi za ku shirya wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin to shine neman aljanna shine ta hanyar aikata ayyuka na gargaru mu yi ayyukan na gargaru wanda shari'a ta koyar da mu kuma mu yi su dan Allah to za mu samu aljanna insha Allah ta'ala uiddat lil muttaqin wato wannan aljannar an tanade ta Allah ta'ala ya shirya ta ga waɗanda suke kiyayewa dokokin shi su ne masu takawa kenan na'am
وأما الأحاديث Mm.
فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm.
بادروا بأعمال كفت- كفتنة فتنة فتنة كقطع الليل كقطاع الليل كقطع الليل كقي كقي كقطع الليل المظلم مم.
يصب- يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دين- دينه بعرض بي بأرا- بأراضي من الدنيا ومسلم wa ammal ahadith amma hadisai waɗanda za su iya shiga ƙalƙashin baban nan suna da yawa waɗanda suke bayani akan gaggautawa zuwa ga aikata ayyuka na gargaru da kuma kwaɗaitar da dukkan wanda ya fuskanci aikata aiki na alkhairi ya ci gaba akan aikata wannan aikin na alkhairi da gaske kada ya kan gaba kan baya a cikinsa suna da yawa Hadisi na farko an abi Hurairata radiyallahu anhu, an amso daga Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhar, Allah ta'ala ya ƙare yadda da shi. Abu Huraira ya ce, Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Badiru bil a'amali fitanan, Badiru bil a'amali fitanan, wato ku gaggauta wajen aikata ayyuka na alkhairai. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da sannu waɗansu fitintunu za su kasance. Waɗannan fitintunu, manzo Allah ya ce ka ƙiɗa'in lailil muzlim wato tamkar yanki-yanki na dare wanda yake mai tsananin duhu. Ana abin da manzo Allah sallallahu yake nufi, wato dare wanda yake mai tsananin duhu, ƙarfe takwas kin shi ta fi haske sama da ƙarfe goma shi. Ƙarfe goma shi ta fi haske sama da ƙarfe sha biyun shi. sha biyun shi ta fi haske sama da karfe biyun shi wato lokacin da aka ƙara ja gaba lokacin da duhu ya ƙara tsananin shiga to maza Allah ya ce da sannu za a samu fitintunu wanda yuraqibu ba'daha ba'dan wato sashen su suna mai da sashe ƙanana za a ga cewa nan da shekaru ashirin da suka shuɗe idan ka yi lissafi abubuwan da suke fitintunu ne suke gudana tsakankanin maza da mata za ga cewa 'yan kaɗan ne idan ka haɗa shi da na yanzu zamanin da muke ciki da za ga cewa mata in za su wuto suna saka kaya masu ɗan faɗi a jikinsu ɗinki irin ɗinki ne wanda yake mawadaci ake musu amma yanzu za ga mace in ta fito kayan da za ta sa shine kayan da ya ɗame jikinta shine wayewa An gane ku kaga wanzu wannan fitinar da muke ciki ta fi fitinar da- da- da- da- da ta wuce to yanzu fitinar da za ta zo ta bayanta sai ta fi wannan wannan wanda muke ganin ta fitina ce to ta gaba sai ta fi wannan sai ta fi ta girma shi ne mazala ce to ku gaggauta ta hanyar aikata ayyuka na alkhairai kafin zauwar waɗannan fitintunu wanda za su iya shagaltar da bawa game da yin aiki na alkhairi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran mazala ya ce wato mutum yana wayar gari mumini amma kuma ya mare ta kafiri wato saboda abubuwa waɗanda suke almulhiyat abubuwan da suke iya shagaltar da mutum abubuwan da suke iya jefa mutum cikin bala'i wato sun yawaita za a ga mutum da safe mutumin kirki musulmi bawan Allah nagari mai ibada amma kuma kaga da mureci ya canza saboda alƙulubu biyadillahi subhanahu wata'ala zukata na bayi dukansu a hannun Allah suke kuma yana jujjuya su da yanda yake so yasa yana daga cikin addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya ubangiji ya wanda yake jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wato saboda ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne yanzu mutum yana cikin nagarta da kirki da komai Allah ta'ala ya karkatar da akalarsa an gane ko ba dabarar mutum bace ba wayan shi bane ya tabbata akan imani ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya ce wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran zai maraita yana mumini amma kuma ya waye gari yana kafiri ya bi'u dinahu bi aradin min ad-dunya yana saida addinin sa da wani ɗan abu ɗan farashi ɗan kaɗan na duniya da wata alkadara alkaɗan ta duniya za a ga zai iya ba da rantsuwa ya rantse da Allah rantsuwa ta ƙarya akan a bashi wani wata ‘yan riba alkaɗan wanda kawai zai ci zai ɗan ci moriyarta ne a nan duniya yanzu irin halin da muke ciki za a ga cewa mutum zai iya rantsuwa ta ƙarya saboda ya ɗan samu wani matsayi shugabanninmu masu neman matsayi za ga in suka zo in suka ci za su yi tsaron tsuwa akan za su yi kaza za su yi kaza amma kuma daga ƙarshe in suka ci illa man rahimar rabbuka wanda za ga cewa suna wannan aikin da suka faɗa an gane ku idan muka ɗauka ɓangaren abin da ya shafi ɗan kasuwa za ga da yawa daga ciki ana samun waɗanda suke babacere talaka bawan Allah mai ƙaramin ƙarfi wanda da cat a wuni yake samun jaka biyu jaka uku amma a jikin shi a ga abin tatsa zai je siyan wani abu ya nemi alhurma a wajen alhaji ya ce wallahi in na saida maka shi kasa da kaza a haduwa ce kawai shi kuma watakila abun ma da shi ya tayin a lokacin nan akwai huta ras amma zai ta rantsuwa to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce dan adam yana saida addinin shi bi aradin min ad-dunya da wata el kadara el kadan ta kayan duniya ba tare da ya sani ba zai bayar da rantsuwa ya saida addinin shi shi kuma a bashi dan wani abu dan kadan na duniya wato a cikin wani hadisin akwai tsoratarwa mai girma to ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yace fitanan to ita fitina akwai fitinatu shubahat akwai fitinatu shahawat fitina kashi biyu ce akwai fitina wanda take ta shubaha shubaha shine fitina duk wani abu da za ga cewa an shigo da shi a addini ana so a sama mai gurbin zama wanda baya da gurbin zama wannan fitina ce ta shubaha so ake kawo dole-dole a sama mai matsayi a sama mai gurin zama za a ga cewa mutum ka hana shi ka ce bai dace a yi kaza ba ya ce to ai yana da gurin zama a addini ina dalilin sheka wata shubaha ya sheka wanda wani wanda bai san karatu ba sai ya tunanin cewa dalili ne to da yawa waɗansu daga cikin mutane za a ga cewa suna bin wannan shubaha ne amma ladina yattabi'una fa amma ladina fi qulubihim zayghun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله fitina wanda take ta shahawa ku shine irin abin da ya shafi abubuwan nan da suke yaduwa yanzu irin yawan zinace zinace ana ce ana ce mata fitnatu shahawat irin zinace zinace irin yawan luwadi irin cakudewar maza da mata daga cewa yanzu wani bangaren abin da ya shafi koyarwa na na na addini daga an ya ci karo da juna sosai yadda ake koyarwa a yanzu daga cewa a ekwal ya aka zauna tabul guda mutum uku ne akwai mace a ciki mata biyu da namiji daya ko mace daya da maza biyu wannan ya ci karo da addini za ga abubuwa da yawa wanda yanzu kawai wai a matsayin shi ne ci gaba da wayewa wannan kuma sabawa Allah subhanahu wataala ne kuma ƙauyenci ne saboda duk wani wayewa da duk wani barikanci da ya ci karo da addini ba wayewa ba ce addini na musulunci shine wayewa iyakacin wayewa in kana nema shine ka samu alkur'ani da sunna in dai kai riko da su to ka zama tantirin wayayye ka zama wanda zaka iya jagorantar al'umma amma ya zama to ka ya zama to ba waye ba a cikin su duk iyakacin karatun da kai duk iyakacin karatun da kai imma ya zama to mai hidima ga su ko kuma ya zama to wanda ya ci karo da su an gane ku amma ba wani wayewa da ci gaba inda aka saba wa addini na musulunci wani hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi na'am
الثاني أنا أبي سرق وسرق وعتا نعم.
كثير السين المهملة مم.
وفتئها مم.
وقبة بن الحارث رضي الله عنه قال مم.
صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأسرى مم.
فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر حجر نسائهم hujari وجرئ نعم وجرئ نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد أج- قد أجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من ت- من كبر عندنا فكرهت أن يحدثني فأمر فأمرت بقسمته رواه البخاري نعم.
وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من السرقة فكرهت أن أم- أن أن أبينه التر- an ubayyitahu أن أبيته نعم أم التر أن التبر مم.
قطع ذهب أو فضة na'am hadisi na biyu a cikin wannan babe shine hadisin Abu Sirwa'a bi kasri sinil muhmala Abu Sirwa'ata wa fatiha Abu Sarwa'ata an abi Sirwa'ata ko an abi an abi Sarwa'ata imma bil kasri wa imma bil fathi kowanne idan ka faɗa wato akwai malaman da suka yi mai dabt a haka nan shine Uquba ta bin al-Harith, Uquba dan Harith Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Abu Sirwa'a ya ce, Sallaitu wara annabi sallallahu Alaihi wasallama bil madinati al'asra, ya ce, Na sallaci sallar la'asar a bayan ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama a garin Madina. Bayan ma'aiki Alaihi salatu wasalamu ya yi hijira daga Makka ya tafi Madina, ya ce, To, na sallaci la'asar a bayan shi wata rana. Fasallama bayan ya gama adadin raka'o'i na sallar la'asar manzala sallama sai ya sallame sun maƙaman musri'an sai ya tashi da gaugawa bayan ya sallame ba tare da ya azkarun da ya saba yi ba sai ya tashi da gaugawa fata haɗa riƙaban nas ya ta tsatsallaka wuyayyikan mutane tsakankanin mutane ta hurhucewa ila ba'adu hujari nisa'ihi ya tafi zuwa ga shashe daga cikin ɗakunan iyalinsa fa fazi'an nasu min sur'atihi wato sai mutane sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka firkita suka tsorata saboda gaugawar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yi saboda yana sallamewa ko a gaya tashi fa kharaja alaihim sai ya fito wajen su far'a annahum qad ajibu min sur'atihi sai ya ga kowa daga cikin su yana mamakin gaugawar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi bayan ya sallame yana da sai ya tsaya yayi azkaru ya- ya- dugan yake tashi faƙala zakartu she'an min tibrin indana mazala ce kada ku yi mamaki na tuna wani abu ne na guntattakin zinari a wajenmu a wajen a gidana a aje wanda bin umarni da a raba shi ba fakarihitu an ya habisa ni sai na ji tsoron ya hana ni shiga aljanna kai tsaye fa'aburtu bi kismatihi sai na yi umarni da a raba shi ga ma'abutan shi an gane ko wani hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin wata ruwaya ta al-Imam al-Bukhari manzo Allah ya ce kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-sadaqa na kasance na bar waɗansu guntattakin zinari da azruha na zakka a cikin gidana kawai sai ina cikin sallah abin ya haɗo min a rai fakaritu an ubayyitahu sai na kyamaci ya sake kwana a gidana a wannan babi a cikin a wannan hadisi akwai fa'idodi da dama wanda zamu iya ɗauka na farko daga ciki kamar yadda a sheikh muhammad salilu utsamin allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya kawo a cikin fa'idodin da za a iya ɗauka a cikin wani hadisi ya kawo fa'idodi da dama amma daga ciki za mu gane cewa ashe idan akwai wata larura mutum zai iya tsatsallaka jama'a ya huce yana cewa assalamu alaikum ya tashi ya- ya- ya fita daga cikin masallaci ba dole bane sai ya zauna ya yi azkaru an gane ku na farko saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam yana sallami ya kawo tashi yayi da ce yin azkaru farilla ne dole ne da sai ya tsaya ya gama azkar din na a wannan gurin sannan kuma zai tafi ya dako abin da zai dako din sannan kuma al'amari na biyu abin da zamu gane shine zamu iya gane cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ashe wato kamar yanda muke iya mantuwa akan abubuwa shi ma yana iya yin mantuwa saboda gashi abin da ya ajiye shi ne a gidan shi sai ya manta da ya ajiye shi a gidan shi sai da yana cikin sallah ya tuna shi haka fomin babu aula a ce abin da manzo Allah bai san shi ba a da a ce bai san kaza ba irin abubuwan da suke kaman gaibu ne manzo Allah ce bai san kaza ba sannan kuma al'amari na gaba za mu iya gane cewa wato ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda ya faɗa a hadisi ingantacce wato shi bil'adama ne bambancin shi da sauran jama'a shine ana mai wahayi duk waɗansu abubuwan da za su iya faruwa ga ɗan adam shi ma za su iya faruwa da shi wato mantuwa za ta iya faruwa ga shi kamar yadda ya faɗa a yanzu a wannan hadisin sannan al'amari na gaba shine ashe ka ajiye abu wanda yake ba naka ba zai iya kawo maka cikas a gaban Allah subhanahu wataala a gobe kiyama wannan shine abin da ibnu battal al-maliki ya fahimta wajen da yace fakaritu an ya habisani wato sai na ji tsoron ya dakatar da ni a wajen hisabi a ce ya aka yi dukiyar da kai ka san ba za ka ci ta ba tunda zakka ce zakka ita kuma zala baya ci da alayan sadaka ba sa ci inna ma hiya usakhun nas datti ce na mutane Allah ba zai ci dattin mutane ba amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a fakaritu an yi habisa ne wato yana jin tsoron tunanin wannan zakar da take gidan shi zai iya shagaltar da shi daga yi wa Allah ta'ala biyayya a nutsi shi ne fakaritu an yi habisa ne fa'amartu bi kismati higo amma sai ce a nan ya ce fa'amartu bi kismati amartu bi kaza fa'amartu bi kismati saboda amara ya ta'adda la ya ta'adda bi nafsihi fi ghalib al-ahwal amartu bi kaza an gane ko kuma yana yin ta'addi din da kanshi amartuhu an ya fa'ala kaza kowanne idan aka dauka amma fa'amartu bi kismatihi sai umarni da araba shi wato anan yake nuna akan cewa shi akwai jawazu tawkil a abubuwan da yake ya halitta ka sa kan bacci haga shi shine al-imam sai ya ce to a ɗauka a rabawa jama'a wanda ya yarda da shi ya ɗauka ya bashi wanda wannan yana nuni akan cewa ashe shugaba zai iya wakilta wani akan ya raba dukiya ga jama'ar da suka dace a raba ko da ba shi bane zai raba ya halitta wakilta wani an gane ko a wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin wata ruwaya ce kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-sadaqa na kasance na bar waɗansu guntattaki na zinari a cikin gida fakaritu an ubayyitahu sai na kyamaci in sake kwana da shi a gidana na'am at-tibru qida'u dhahabin aw fiddatin wato idan abinda ake cewa at-tibr shine yanki yanki na, na zinari kafin a je a narkar da shi ya koma zinari shine ake ce da shi a tiburu ko kuma yanki-yanki na azurfa kafin a narka ta ta koma azurfa ta koma irin gwal da sauransu wanda shine ake ce da shi a tiburu an gane shi yasa ake ce da shi guntattaki na'am الثالث عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القدر أرأيت إن قتل إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى ثمرات إن في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه الحديث الثالث حديث نأكو أتشكين ونن بابي شيني حديث جابر بن عبد الله Jabir ɗan Abdullahi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa ya ce, Ƙwala rajulun linnabi sallallahu Alaihi wasallama yau Uhudin, wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki Alaihi salatu wassalam, wato ya faɗa ga ma'aiki Alaihi salatu wassalam ranar yaƙin Uhudu. Ya ce, Ya Rasulallahi a ra'aita in ƙutiltu fa'aina ana, ya ce, ma'aiki Allah ba ni labari idan aka kashe ni a yanzu. ina makomata take a ina zan kasance wala fil janna mazala ce indai an kashe ka anan a aljanna kake fa alqa tamaratin fi yadihi kunna fi yadihi sai wannan mutumin yayi watsi da waɗansu dabine wanda suke hannun shi yana dan cin dabino ne dama yayi wannan tambayar yana ci yace in ƙara sun cinya wannan dabinan ma ai lokaci ne mai tsawo kawai sai watsi da dabinan da suke hannun shi sun maƙatala hatta ƙutila sai ya shiga yaƙar abokana adawa har dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara a nan zai yi shahada hal a kashe shi wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wato wani hadisi a cikinsa akwai tabbatar da aljanna ga mutumin da yake shahidi wato kamar yadda sheikh yahya ibn abdulaziz al-yahya Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya babban malami ne wato yana daga cikin malaman da a yanzu suna nan suna yi wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam hidima tukuru safiya da yamma dare da rana wato yana nan saudiya kwanan baya ɗaya rashin lafiya amma alhamdulillah yanzu jiki ya sauki a cikin littafinsa aljam'u bayna sahihaini juz'i na uku da yayi yayi abin da ake cewa wato a hadful mukarrarat irin ya shafe dukkan hadisin da ya zo shi guri biyar guri shida cikin bukhari duka ya maida shi kawai guri ɗaya a cikin juz'i na uku ya kawo babu thubutil jannati lishahid baban nan yana bayani dangane da tabbatar aljanna ga mutumin da yake da ya shahada duk mutumin da aka kashe shi a filin yaƙi to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi aljanna sai ka wannan hadith to a ciki wato akwai abubuwa da yawa a yanzu wanda na rudani wanda muke shiga ciki wanda za a ga cewa wannan musulmi ne a wannan bangare yana da awar cewa shi musulmi ne yana ganin cewa duk wanda ba wanda yake da aƙida irin tashi ba musulmi ba ne wannan daga da bangaren ɗaya shi ma yana da awar cewa shi musulmi ne duk wanda yake da aƙida ba irin tashi ba ba musulmi ba ne da aka ga sun haɗe sun yaƙi a tsakankaninsu irin yadda boko haram yanzu suke da ga sun kunno wa mutane kai suna tunanin cewa kowa ya yi ridda saboda ba a yi wa shugaba na musulmi tawaye ba su zo su yi ta kalkashe mutane suna ganin cewa aikin alkhairi ne suke wanda wannan shi kuma a ciki akwai matsala ma'aiki alayhi salatu wassalamu an tambaye shi dangane da wane ne shahidi a cikin hadisi na abu musa al'ashari an tambaye shi anin rajul ya kacilo hamiyatan wa ya kacilo shaja'atan wa ya kacilo riya'an ayyu zalika fi sabilillah an tambayi manzana sallama dangane da mutumin da yake yaƙi saboda ya kare wato ya kare ƙabirarsa ya nuna wa mutane cewa shi wa inda abin da zai ƙwari murya ne to shi ba zai bari ba saboda murya mutanen shi ne an ce mai dan me yace saboda murya mutanen shi mutumin da zai yaƙi saboda haka da mutumin da zai yaƙi saboda ya nuna wa mutane cewa shi jarumi ne saboda a ce kai wane jarumi ne a filin yaƙi nan ba wanda ya jarumta irin tashi da kuma mutumin da zai yaƙi saboda ya nuna wa mutane cewa shi wa kafirai a gurin shi wa ba su kai komai ba zai iya musu lagalaga saboda ya iya yaƙi ya iya halbi baban shi mahalbi ne kaza kaza kaza kaza aka ce manzala wanne ne daga cikin su yake yaƙi cikin ɗauka addini Allah ya ce ku bar wannan duka zancen man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaƙi saboda kalmar Allah ta zama to ita ce madaukakiya akan dukkan wata kalma wannan shine wanda ya yaƙi cikin ɗauka addinin Allah amma ya yaƙi don ya kare ƙabilarsa ya yaƙi don ya nuna mutane cewa shi jarumi ne ya yaƙi don ya nuna mutane cewa shi kafirai a gurin shi kaza kaza ne duka ba wannan bane don farkon waɗanda za a fara jefa su cikin jahannama daga cikinsu akwai wanda aka kashe shi a filin yaƙi hadisin abu huraira wanda yana cikin sayo musulun hadisi ne mai tsawo zala salama ce inna awwalan nasu yuqda alayhi yawmul qiyamati rajulun nustushi da fa utiya bi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha fa qala fa ma amlita fiha qala قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لي وقال جريء فقد قيل ثم أمر به فصيب على وجهها تولي في النار Mazala Salama ce farkon waɗanda za a fara yin hukumci a kansu ranar tashin alƙyama mutum uku. Daga ciki akwai mutumin da ya mutu a filin yaƙi. Za a kawo shi gaban Allah, Allah ta'ala ya ce da shi, na baka lafiya na baka ƙarfi na baka zace ƙwarai ya Allah ya ce to me kai da su ce ya ubangiji ai wannan ƙarfin da ka bani ban yi wasa da shi ba sai da na tafi filin yaƙi ne ta gwagwar mai hal'a kashe ni dan kai ce ƙarya kake ka yi yaƙi dan a ce maka jarumi ne kai an haɗe a duniya shikenan ku yi wajen wuta da shi haka Allah zai ce shahidi kenan na biyu shine malami an gane ko ka gane maza Allah ya ce a khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ko to duk wanda yayi karatun alqur'ani ba dan Allah ba ya nemi ilimi ba dan Allah ba to wallahi ba zai amfanar da shi ba mazala su salama ce wa rajulun a ɓahu lahu mana wa rajulun a ɓahu lahu ilman fa utiya biyu fa'arrafa wani amahu fa'arrafa fa ya ƙulu ma za a bi tafiya ƙala ƙara'atul fikal ƙura'ana wa allamtu wa ta'allamtul ilma wa allamtu fa ya ƙalu ka zamta walakin naka ƙara'atul ƙura'ana li ya ƙala huwa ƙari'un وتعلمت العلم ليقال هو عالم فقد قيل ثم امر به فصيب على وجهه حتى ولقي في النار lalace na biyu wanda za a kawo za a ce ku zo da malam wani Allah ya ce da shi akar makallahu na baka ilimi zai ce kwarai ya ubangiji an bani ilimi na arzuta ka da haddal qur'ani ya ce kwarai ku ya Allah ni har gangaram ake ce mana ungurum ya ce to ya kai ya ce ya ubangiji karatu nake ana al-lail wa ana an-nahar dare da rana karatu muke tukuru a ƙohol gidana hal tukuri ake yi ranar ladi kullum sai an yi sabga kuma ɗaliban da suka fita daga hannuna ya ubangiji da wane da wane manyan malaman nan duka daga hannuna suka fita e na koyar da shi safiya da rana Allah zai ce ƙarya kake ba da ni ka koyar ba ka haddace ƙur'ani ka yi ta karatun ƙur'ani da a ce ka wane mahiru ne ka yi karatun ilimi da a ce ka fi kowa ilimi Allah zai ce ku ji shi huta shi ma sai na uku shi ne wanda ya fi kowa wadata alhaji kenan a ga dai waɗannan guda uku in ka cire shahidi ga haddal ƙur'ani yadda take da kwai daraja mai girma fa ya ayyu halƙari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjilan hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin min at-taji wal hula fama zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi was safwatul mala wal birri wal ihsani was sabri wat tuqa walahum biha ja'a al-qur'anu mufassala duk yanda ya kai da matsayi da daraja a wajen Allah in dai ba dan Allah ya karatun nan ba wannan ba zai amfane shi ba ga kuma wadata wanda wadata Allah subhanahu ta'ala ya yi kirari ga waɗanda suke ciyar da dukiya don shi an gane ko waɗanda suke taimakawa masu ƙaramin ƙarfi amma za a zo da alhaji an gane ko ba wuce birnin fa'adahullahu min asna filmali wanda Allah ya bashi kowace irin dukiya yana da kwai filaye yana da kwai gidaje yana da motoci yana da kwai komai da komai na dukiya ga kuɗi a ajiye gari Allah zai ce wani mai kai ya ce ya ubangiji ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi halaka illa an faqtu fi halaka sai Allah ba wata hanya da na bari wanda kana so a kashe wannan dukiyar a cikin ta sai na kashe wannan dukiyar ta a ciki na gina masallaci ya Allah ni na wa ƴan murya masallacin nan ya Allah na gina rijiya ya Allah na yi makaranta hanyoyi dai na alkhairi ya tsanawa ce kuma duka dan kai ne ya Allah ce ƙarya kake kai dan a ce alhaji wani mai kyauta ne yafi kowa kyauta an faɗi kuma eh an faɗi ribar mahajjaci sallah ko to an faɗi an ziga ka an ce kafi kowa sai me ce to a kai shi wuta gane ku to wannan yana daga cikin hadari mutum ya yi aiki ba dan Allah ba kaga waɗannan mutanen duk yanda suke da kwai matsayi da daraja a wajen Allah amma kuma Allah subhanahu wataala yayi watsi da aikin su saboda ba dan shi suka yi ba dan haka shine ake cewa abji gawa dan mere ya ji tsoro an gane to shine Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin a wannan gurin ya dan tsawaita bayani akai wanda idan ko koma cikin littafin sa za ku gani akan abin da ya shafi ka dinga damƙa aljanna ga mutumin da kawai dan ya mutu a filin yaƙi don wani yaƙin idan mutum kawai zaka ce eh abin da yake sananne shine duk wanda ya mutu a yaƙi na ɗauka addinin Allah dan aljanna ne amma in ce wane shi kaɗai dan aljanna ne da wane da wane da wane ko ina wanda suka mutu yan aljanna ne ba da wannan sai dai muna kyautata zaton yan aljanna ne muna kyautata zato wannan shine sai dai ka ce muna kyautata zato amma duk wanda ba annabi ya ce shi dan aljanna bane kai kawai saboda ka yi karatu ka karanta wancan hadisin ka karanta wancan ka ce wani dan aljanna ne shi kadai ba ka da tabbas an gane ku na wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نعم.
أي الصدقة أعظم أي الصدقة أي الصدقة أعظم أجرا مم.
قال أن تصدق وأنت أن تصدق أن تصدق وأنت سحيم شهي- شهيه تخشى الفقر وتعمل الغنى مم.
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت قلت قلت قلت أنا لفلان كذا ولفلان كذا فقد كان لفلان متفق عليه الهلقوم مجرى مجرى النفس والم والمج- والمجيء- والمجرى مجرى والم- والمريء والمريء وال- مجرى الطعام والشراب na'am hadisi na hudu a wannan babe shine hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Huraira ya ce wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulallahi ayyu sadaqati a'zamu ajran ya ce ya ma'aikin Allah wani lokaci ne idan mutum ya yi sadaka zai fi samun lada mai yawa shine ayyu sadaqati a'zamu ajran a wani lokaci ne idan mutum ya bayar da sadaka zai zamanto ya samu lada mai yawa a wajen Allah subhanahu wata'ala manzo Allah ya ce da shi an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun wato ka ɗauki wani abu a cikin dukiyarka ka bayar da shi sadaka saboda neman kusanci a wajen Allah alhali kai kana lafiyayye lafiyarka kalau shahihun sannan kuma kana son ka tara dukiya an gane ko lafiyar ka karau ba wai ka kamu da rashin lafiya ba ana kayi ko ba kayi ba ka yi sadaka lokacin da anta sahihul badan lafiyar ka kalau ba ka jin ciwon kai ba ka jin zazzabi ba ciwon ciki ba wani ciwon kafa ba komai kawai ana lamari na duniya sannan kuma a wannan lokacin bangare na biyu kuma shahihun kana tsananin kwaɗayin ka tara dukiya saboda duk lokacin da ya zama to ɗan adam yana da kwai dukiya kai da ba ka da ka fi shi guri kaɗan shi yanda yake da ɗin nan in miliyan guda gare shi ba wai ta zai alhamdulillahi ba ai a cikin abokan akwai wanda ko jaka ashirin ba shi da yanzu Mm. tunanin shi akwai wani abokin shi wanda motar da yake hawa ma ta haita miliyan goma shi yanzu duka jarin nashi da komai da komai duka miliyan guda ce to kaga yanzu ba da ba kai ba zai kalla wancan zai kalla ce yanzu so nake wannan motar nawa da dai na yi niyya zan sake shi amma dai bari ne dan mai gyare-gyare a je a mai rabi za a dan kalkashe mishi kuɗi a za a gyara shi ya raka hawa kai kuma kana zawa da belanka kullum kullum ana haka nan yanzu so yake zama to ya ajiye miliyan biyu a kwantikin shi in ya ga miliyan biyu a cikin kwantikin shi ba ta zai bawa alhamdulillah ba abin da nake guri ya samu Mm, yanzu miliyan hudu kuma zai raka hari yanzu wannan in aka je aka yi wata business da shi aka yi kaza aka yi kaza ya ƙara kaza yanzu irin wannan alhaji yanzu in ka kawo mai shawarar alhaji makarantar mu ɗaki ɗaya ya faɗa an yi lissafi abin da za a kashe jika ɗari da hamsin har kuɗin mai wani kai ɗala ku tashi ku tafi in kun yi ƙoƙari ne hudu jika biya ba ku ya ce kun sa mai za mu yi waya daga baya sai bayan kun shirya ce kai ku rabu da su wannan wawayen ana zancen tautar kuɗi kar ka zance wani jika ɗari da hamsin ni baka gaba gidana ya ci tahi bai yi bace ya karaka zace wani to akwai duk lokacin da ya zama to mutum yana da kwai dukiya to lokacin yake ƙara kwaɗayin dukiya haka maza Allah ya faɗa lauka na libni adama wadiya ni min zahabin labta ka salisa da ɗan adam za a ce yana da kwai kwari manya guda biyu na zinari tak a ciki ba zai ce ba kowa zo a raka bashi abinci a yanzu na uku zai raka nema kuma sai zai a haka na uku a ware zubawa a ciki ba wai kai da baka da ba zai raka cewa to ku Allah ya baku mu da ya bamu alhamdulillah gane ko to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kai sadaka a lokacin da kana son dukiyar sannan kuma lafiyan ka kalau ba kana da matsala ba dan yanzu idan mutum yana rashin lafiya an kai shi ga asibiti irin misali ko wata wata wata jijiyar shi ɗaya ta cire ana to wannan dai aikin nan sai dai a kai shi Maroc sai dai a yi kaza ya ce to akwai masallaci yan unguwa kaza sun nemi masallaci a je a musu to kaga wannan ya san dai in aka yi wasa in ba abu masallacin ma zai bar dukiyar ya bari zai bar dukiyar ya tafi ya bar ta a raba wa talakawa to wannan kaga laisa sahihan to kai sadaka a lokacin da kai kana lafiyayye sannan kuma kana tsananin kwaɗayin dukiyar takhshal faqara kana jin tsoron talauci eh bayan da kama yin ta ba ka kai shekara 80 komai sai an maka irin kana dan bana bakwai irin shekara 35 ana a garin gabaki ɗaya shine mai tashe yanzu kuma aka an ce akwai wani dan kasuwa wanda kuma kun dan dai ya dan dai kusatar roka wanda baka son kai wawaye ma so kake da duk yanda take ciki dai kawai a ce wannan shekara na aka zo hudda zaka zaka hudda ta miliyan arba'in shi a ce a hudda miliyan ishirin da biyar kaga tsakaninka da shi wajen miliyan miliyan goma sha biyar to a wani arba'in arba'in sau goma sha biyar za a ga nawa ta kama ka ce a wannan kuma na bar shi ba wai kayan aka ji an ce in ka ji an ce ka hudda ta miliyan arba'in sha hudda ta arba'in ba ɗaya kaga ai ciki ya ɗururuwa an gane wata amulul ghina kana gurin kana gurin wadata kana son ya zama to kayi wadata kafi kowa tun ana cewa da ungulku kafi kowa har karfe koha a garinku ana cewa kafi kowa da na gida da na waje duka kafi shi irin wanda suke zaune a garinku yan garinku wanda suke zaune a garinku da wanda ma suka yi gidaje a waɗansu gariruwa duka yanzu kafi su yanzu ba wannan kake so ba yanzu jihar ku kuma kake so ka mamaye garinku to alhamdulillah tunda ta kafi garinku yanzu to a jihar kuwa a ce ai akwai alhaji ware shi ma yana nan ya kwankwatsa wani gida miliyan 500 a kashi ka zo ka ce to shi kenan kai a maka nan miliyan 800 gidanka ba abin da ya fa an kashe wata miliyan 250 kawai ka kawo don karkace a murje shi a yi ciko da shi wani wanda ba shi da jika biyar tashi ta kan shi ya zo zai huce ga ana ta aiki a wannan gurin in bai maka Allah ya isa ba ma kaga da zuce zai ce dai baka kyauta ba to ana ta haka nan da yawa kana son ka zamanto mawadaci gidanka ya fi na kowa kyau ka fi kowa ajiya kuɗi ka fi kowa sa kaya mai kyau ka fi kowa hawa abin hawa mai kyau wala tumhil manzala ce kada ka yi sakaki hatta idza balagatil hulqum har dai yayin da ranka ta kai karankarmi murtali fulanin kaza ka ce ka dinga wasiya a ɗauki kaza a baiwa ne wani fulanin kaza wani ma shi ma a ɗauki kaza a bashi wa ƙarƙa li fulanin kuma dukiya ta ka dama ta koma hannun magada yanzu ba taka bace to a wannan lokacin ka raka gaugawa a yi ƙoƙari a gina masallaci a guri kaza a yi ƙoƙari a yi kaza a yi ƙoƙari a yi kaza deja ka ka bar abu a baya eh za a ce baka so sai turotiyar sai ta akharta jiddan kai jinkiri da yawa a lokacin da kake lafiya kake da ƙwarin jiki kana cikin tsananin tara dukiyar a wannan lokacin ya kamata a ce kana irin waɗannan abubuwa ba bayan ka, ka, ka, kwanta dama ba an gane ku wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi al-hulqum shine majran nafs wato makogwaro kenan inda lumhashi yake shiga ya huta al-mari'u kwa shine majran ta'ami wa sharab inda abinci da abin sha igiyar da abinci da abin sha suke shiga shine ake ce da shi almari'u na'am alhamdulillah ilmu inda subhanahu wataala ko bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik